الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام alaikum ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya nuna muna wannan ranar mai albarka wadda da yardan Allah za ta kasance ta tarihi kuma an fara ne hal abada kamar yadda kuka san duk majalisin da muka bude da yardan Allah inda ba wani uzuri wanda yake mai ƙarhi ba to ba za a liƙe shi ba za a ci gaba har illa masha Allah kuma ban yi tsammanin abin zai kai haka ba har a waje babu mutane to amma akwai wani malaminmu da yake ba mu labarin cewa wani majalisi ne ya isko ran da aka buɗa shi a harko kamar dai haka babu wurin zama amma bayan wata guda har ma wanda ba a fara da su ba suna zuwa su samu wuri su zamna to kenan babu mamaki mu ma haka ne shi yasa abin ba za mu ce komi ba dai sai dai sai dai mun ga yanda gobe daban da gobe ta yi da yardan Allah kamar yanda kuka shi labari a wannan karatun mun bude shi ne ga masu gorin karatu har illa masha Allah ba masu gurin su saurara ba yau yau in sun ga dama su taho in sun ga dama ba za su zo ba na wanda sun suna da niyan yin karatu ne har illa masha Allah kuma wannan karatun a yau zai kasance mukaddima ce da kuma bayyana yadda tsarin karatun zai tahiya zan so kahin mu je ga bayanin tsarin yadda karatun zai tahiya in yi wata 'yan mukaddima ta bayanin mahimmancin koyon larabci yayin larabci da farko dai in uwa masu girma ya ishi yaren larabci girman daraja kasancewarsa da shi allah maɗaukakin sarki ya saukar da alkur'ani kahin larabci akwai yarurruka daban-daban akwai yaren da ma allah ya saukar da mafi yawan annabawa a cikinsu shine yaren ibraniyanci amma kuma da Allah ya tashi sabko littahi na ƙarshe sai sai zaɓe larabci ya sabkar da shi a kai shi yasa Allah yake cewa inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun mun sabkar shi da shi alqur'ani balarabi dan saboda ku fahimta ma'ana malamai suka ce wannan ayar ishara ce ga cewa babu wani yare da Allah zai sabkar da alqur'ani a iya fahimtar sa kamar larabci shi yasa ya zabe sa shi yasa imamu shafi daga cikin alkuwalikinsa yake cewa al-lisanu alladhi ikhtarahu Allahu azza wa jalla lisan al-arab halishan da yaran da Allah ya zaba shine yaran larabci fa anzala bihi kitabahu al-aziz sai ya sabkar da littafin sa mabwayi a cikin yaran waja'alahu lisana khatami anbiya'ihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma yasa wannan yaren ya kasance shine yare na ƙarshen annabawa yace wali hadha naqulu dan haka muke cewa yambagi li kulli ahadin yaqdiru ala ta'allumi al-arabiyyati an yata'allamaha ya dace ga dukkanin mutunan da yake son ya koyi larabci to ya koye ta dan saboda wannan falalar koyon larabci yana da mahimmanci sosai ga rayuwar musulmi na farko kaunuhu wasila lifahmi ash-shari'a kasancewar larabci wata hanya ce da zaka iya gane shari'a ta addini shi yasa al-imam shatibi a cikin al-muwafaqat yake cewa inna hadhihi ash-shari'ata al-mubaraka arabiyya wannan shari'a ta musulunci balaraba ce faman arada tafahumaha famin jihati lisani al-arabi yafham da haka duk wanda yake son ya fahimci shari'a ta addini to da larabci zai fahimce ta kenan wanda zai rika koyan addini ta hanyar internet ingilishi ko faransai to karshensa shine bata bai kama hanya ta koyan shari'a ba haka umar yana daga cikin akwalikin su yake cewa ta'allamul arabiyya fa innaha min dinikum ku koyi larabci domin shi wani yanki ne na addininku daga cikin mahimmancin koyon larabci shine Allah maɗaukakin sarki ya saukar da alkur'ani don a yi tadabburinsa ne ko wannan matsalar za mu barta gobe sai mu yi bayani a kanta a takaicin wa masu girma koyon larabci yana taimaka ma mutum ya iya gyara kuskurensa a wajen karatun alkur'ani ko da ko a ce baka haddace aya ba dalilin larabci da ka iya zaka iya gyara ma kanka ko ka gyara ma wani idan aka zo nan babban misalin da ake badawa shine wani ba kauye ne wanda shi ayoyin da ya haddace alkur'ani ba su taka kara sun karya ba ya biyo ya biyo a bagdad yana cikin tahiya sai ya ji wani mutum yana karatun qur'ani sai yana karanta ayar wala tunkihul mushrikina sai shi kuma mai karatun yana cewa wala tankihul mushrikina wala tankihul mushrikina hatta yu'minu alhali kuma ya ayat take wala tunkihul mushrikina mi balarabin yace mi ba kauyen yace wallahi la wallahi la nankihahum walau amanu sai ce na rantse da Allah kai ko sun yi imani ba ba za mu aure su ba yace fa kaifa yankihu ar-rajulu ar-rajula domin ta za a yi a ce namiji ya aure namiji domin ayar yanda ta ce wala tunkihul mushrikina kada ku aurar ma mushrikai maza diyan ku mata to shi kuma wancan da yake karatun ne kawai yake bai san me yake karanta ba sai ce wala tankihu al mushrikina kada ku aure mushrikai maza to kai namiji kana auren to shine shi ba kawai yace ai ko sun yi imani ba za mu aure su ba tunda menene tunda maza ne ƴan uwanmu tunda namiji baya mi baya auren namiji wannan shine kenan a takaice uwa masu girma a takaice dai wannan wata muhadara ce wadda na shirya wadda tana iya dokan awa guda akan mahimmancin kawai larabci wadda na rubuta ta tana nan a cikin a cikin wayarar da wata dama ta samu a iya faɗaɗa bayani a takaice dai uwa masu girma mun shi mahimmancin koyon larabci zai taimaka maka sanin littafin Allah da kuma addininka kuma larabci wata hanya ce wadda in ka koye ta to babu wanda zai batar da kai da yawa daga cikin masu batar da al'umma larabci ne suka koya suke batar da mutane shi yasa a jami'o'i na musulunci in ka je mafi yawan masu karatun lugha da adab su ne wanda suke almunharifuna aqdiyan su ne wanda mafi yawancin su aqida su bata da kyau duk jami'a in ka tayi ta kasashen musulmai in ka bincika tamanin cikin ɗari masu takassusi na adab da balaga in ka bincike su zaka ga mafi yawanci sufaye ne yan bid'a ne yan waɗanda ba ruwanmu da addini ne suna yin wannan karatun yanzu da sun komo a cikin jahilai sai su yi ta amfani da wannan larabcin suna juye musu ne kwakwalwa ya jayo larabci sai ka aza hadisi ne ya jayo alhali kuma larabci ne ya jayo to alhali kai da ka iya larabcin da ya karanta ka san ba mi bane ba hadisi bane kenan ba zai juye mu kwakwalwa ta hanyar larabci ba a takaice da ina kwadaitar da mu akan mu zage damtse don koyon larabci har yanzu mu ma muna koyo wallahi zan janna da nake muku ina da rana guda a sati kullun sai na tafi a wajen aboki na wanda tare muka yi second tare muka yi primaire tare muka yi college lise Allah ya raba mu na yonya mai shi yayi wani wuri da muka zo jami'a shi bangaren adab ni kuma ina bangaren bangaren usulul fiqh da na san da yahi ne a bangaren lugha har yanzu kowace rana ta laraba ina zuwa wajen shi wajen karatu da littafai na mi littafai na lugha kuma nake karatu a wajen shi da in nuna mana shi karatu me yake da suna larabci abu ne mai fadi wanda kana bukatan a ce komi ilimin ka kana koyo dan saboda ƙara ilimi wannan shine kenan a takaice muhimmancin koyon larabci to idan kuka lura a muhadarar da Sheikh Abdul Malik yayi ya nuna mana larabci kala uku ne ko akwai lugatus sahafa akwai lugatul muhadatha akwai lugatu al-ilm akwai yare na magana yanzu in ka je kasashen Laraba mutum zai yi maka larabci amma ba iya ba iya karanta Qur'ani ba zai iya maka larabci amma in ka karanta mishi aya ba zai iya fassara maka ita ba don me don shi yare ne iya na me na magana zai yi faranko arab amma kai da baka yi faranko arab ba za ka iya karantar da shi ahalari za ka iya karantar da shi tafsiri ana gane da ke ko amma an zo wajen magana zai yi ka iyawa misali malamanmu na zaure mafi yawancinsu ba su iya larabci ba ka zo ka yi larabci da su gaba da gaba haka ba za su iya ba amma ka buɗe littafi za su karantar da kai kuma ko ina su karantar da shi an san sun iya dan mi dan su lugatul ilmi ke gare su kuma wannan shine mafi mafi muhimmanci yare na mi na ilimi to mu duka bi zamu hada amma zamu bada karhi akan yare na ilimi shi yasa a mataki na farko muka yi dubara akwai wani littafi da na gani littafin matsalan ba a buga shi ba lam yutba ba'd shi yasa istifa da shi ko kayi tilashirin shi ma baka iya kuma anan na yi binciken shi ban samu ba unwanikin ne kawai na gani sai ya birga ne sunan sunan unwanikin littafin ta'allam al-arabiyyata min al-qur'an koyi larabci daga al-qur'ani ban ga littafin ba sunan kawai na gani amma wannan yasa na yi tunanin to itin da ban samu littafin ba niyya zan yi in koyo in yi koyo kuma in koyar da wasu to shi yasa larabcin da zamu koyo da yaddan Allah zamu koye sa ta hanyar alqur'ani ana gane da kyau ko kenan a kowace rana akwai qur'ani tare da mu yau zamu yi alqur'ani gobe zamu yi alqur'ani amma ya tsarin zai tahiya idan muka zo yau zamu yi larabci rubutun da muka yi ga tabulo za a yi bayanin shi da kyau idan aka kare bayanin kamin a yi bayanin dama za a yi karatun qur'ani a safha guda ta ƙur'ani za mu haro daga suratul bakara kenan irin wannan ranar za a yi tilawa za ka koyi larabci kuma ka koyi karatun ƙur'ani idan muka yi safaha guda a tare sai mu zo mu yi bayanin darasi yanzu wannan darasin shi za mu yi tatbiki mu yi afiliken darasin a cikin safahar da muka ne safahar da muka bi muka karanta haka za mu yi kenan duk wanda ya bi mu ya lazimci zuwa wannan karatun zai sabke alƙur'ani tilawatin tare da mu bayani na gobe shi kuma za ku yi shi da yardan Allah an ce muna a muhadar da malam ya ashe ya ce larabci abubuwa guda biyar suke hada yake hada ko wanda wannan jumlatan ne amma a tafsilin ilimi guda goma sha biyu ne to amma a jumlatan a bani karayon lakare na a jumlatan larabci yana da kaga daɗin na riƙe wakin nan ko yawwa kenan jumlatan muna da muna da annahaw ko annahaw muna da as-sarf as-sarf na biyu muna da al-balagha na uku muna da al-adab na uku na hudu na biyar al-lisaniyat na'am yawwa al-lisaniyat to wannan su ne guda biyar wanda su suke hada suke hada larabci nahaw sarf balaga al-adab al-lisaniyat wannan gaba ɗayan su insha Allah zamu yi su yanzu abinda zamu fara da shi shine an-nahaw domin ita ake fara da ita ilimin nahaw sai mu samu wani littafi karamin littafi a nahaw mu sabike shi tare da tabbaka shi a Qur'ani idan muka kare na hause mu samu karamin littafi ami a sarf shi ma sai mu komo karamin littafi ami a balaga karamin littafi ami in baka san adab ba a ciki ne kake jin muna wannan wake-wake waka mu ta yau تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل to a cikin shi ne za ku ga irin wannan al'arur da sauransu sai al-lisaniyat wanda a cikin su ilmul aswat yake da makharijul huruf kenan za mu tare za mu ga tajwidi a ciki ana gane da kyau ko to wannan kenan haka za mu yi da yardan Allah madaukakin sarki kenan a yanzu darasin da littafin da muka zaba shine littafin ajrumiyya bani tafsiran al-muqaddimatu al-ajrumiyya yawwa ƙaramin littafi ne wanda a buɗe wanda a cikin littattafan nahau ƙanana shi ne mafi shahara kuma mafi yawancin littattafan nahau za ka ga shirin shi ne to mu za mu yi amfani da matani kenan a buɗe shi ne kenan littafin da za mu yi a yanzu mun kawo shi kenan yi an tashi ali za mu ba shi kenan wanda suke bukata suna iya su su sayi a wurin shi littafin kenan a dala ɗari na wannan shi ne littafin kenan muna so mu samu nuska guda don saboda kada a rika samun bambancin bugu al'ajirumiya nazuman wa nasran akwai nasar tsari na zobe akwai tsari na wake wanda shi in mun zo irin wannan wake ne za a yi kuma dukan shi amma da sauri za mu yi shi amma na nasar ke shine za mu tsaya a yi bayani da kyau ana gane da kyau ko to kenan wannan shine mukarar da kyanmu yanzu na farko a jigumiyya kenan da shi za mu fara da yadan Allah madaukakin sarki bayan wannan kenan kai tsaye ba da bata lokaci ba za mu shiga a darasinmu na farko na ajurumiyya wanda shine muka rubuta ga tabulu na kenan ashe littafan nan na to a tsarin da muka ce za mu bi shine idan muka zo yau misali kamar mun zo yau farkon abin da za mu yi shine kowa ya buɗe ƙwar'anin shi sai in karanta ana maimaitawa sai mun ƙare sofa sai mu karanta tare sai a liƙe littafi a komo wajen mi wajen shari'i idan an ƙare shari'i sai a komo wajen tatubiki ɗabbaƙawa ɗabbaƙawa shine ma'ana abin da muka karanta a nan shi za mu nuna shi yadda yake a cikin mi a cikin alkur'ani kenan a mimtan muna koyo kuma sannan muna yana taimaka mana wajen mi wajen tadabburi zaka ga wani wuri an sa kasara wani wuri an sa damma dan me yasa aka sa ta da abin da ya kamata haka wannan shine kenan insha Allah kenan yanzu zamu iya cewa sai a bude qur'ani ko muhara tun muhara tsarin mutun yau akwai qur'ani anan wanda suke da kuma salula suna iya budawa na'am kai za a za a baka wahala bari kawai ina ina iya rike zai yi ko? wai sautin ne nake tsoron ka a zo kare yi na ala sai ga an zo ba littafin bane za ka raba ƙwa'ari su wannan abin su a tashi don ka a shari'a da sosai kenan ƙwar'annan sun kare wanda yake da waya kenan sai ya buɗe waya ko kuma tabul guda idan suka samu qur'ani guda ina shi yana wadatarwa wannan ana iya hudda sama kawai na so wannan a bar shi a yi haurika a tashi a yi haurika a tashi akwai su da yawa suna gida kenan a yi haurika a tashi to a ɗaya da ɗaya da shi na to kowa yi buɗe ƙur'ani shi awar shi ne to kawo ba to za mu fara daga suratul bakara ita fatiha gobe za a yi ta da ita da suratul nas insha Allah wajen tarjama kenan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
ونفسه من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه
للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة صلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
مجيتها بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبع إن الذين كفروا سواء عليهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وما هم بمؤمنين يطيعون الله والذين آمنوا يطالعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون mu je tare inna إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى عليهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا bakin nan ne ko وإذا قيل لهم تعالوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون
مفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا وإذا قيل لهم آمنوا كما
قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا
وتردهم في طغيانهم يعمهون
الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين mu ce tare wa idza qila وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين
مهتدين a ban ce ba hada li khassa tayyib kenan linarji ila muqaddimati al-ajrumiyya بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة الأجرومية في النحو والإعراب أسمى لله سنسى متنو kenan in aka sa matnu yanzu nan zai canza nan zai canza sai a ce matnul muqaddimati al-ajrumiyyati fi an-nahwi wal i'rab sai yanzu mun hara i'rabi ko نعم
jayyid kenan in suka ce matani suna nufin banda sharhi jayyid al-ajrumiya nisba ce zuwa ga me yake da suna wanda ya wallafa littafin nisba shi ce ana ce mishi al-ajrumi to sai ana ce mishi al-muqaddimatul ajrumiya Ah, ga farkon abin da darasin ya zo a farkon littafi da abin da ya fara ya ce al-kalamu larabci ai magana ce ko yawwa tun za a gaya maka me ma'anar magana yace al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa li ma'nan فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام تابل كنغا بيتاني مكو كاسا با أغني كو أنا أغني هكذا دوكا نعم وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل shi ma za ku karanta ina karanta tunda eh, irin wannan zai koya maka karantawa ka annaka tatadarrabu ala alqira'a الكلام هو اللفظ المركب هو اللفظ المركب المفيد بالوضع المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف اسم وفعل وحرف جاء لمعنى جاء بمعنى فالاسم فالاسم يعرف بالخفض يعرف بالخفض والتنوين والتنوين ودخول الألف ودخول العجز واللام واللام وحروف الخفض وحروف الخفض وهي وهي من من وإلى وإلى وعن وعن وعلى وعلى وفي وفي ورب وربع والباء والماء والكاف والباء واللام واللام والفعل والفعل يعرف بقد يعرف بالمد والسين والسين وسوف وسوف وتاء التأنيث وتاء التأنيث الساكنة الساكنة والحرف والحرف ما لا يصلح معه ما لا يسلك معه دليل الاسم دليل الاسم kenan ku yan primar ne dalilul ismi yawa ko da amma dalilul ismi wannan ana ce mata hamzatul wasl ko ba a kai can ba ya kamata a bi abun hankali dalilul ismi a na akwai mai magana an tsallake ku a wajen rubutu ku a ko wajen karantawa a ban rubuta shi ba? menene ba a shi kadai ne wa huruful qasmi wa hiya alwa wal ba wat ta wal fi'lu yu'rafu yawwa kenan wa huruful qasmi nan ne ko na wa huruful qasmi aha wa min ibla'i وحروف القسم ربطنا وزي أهنكلي وهي هي الواو
الواو والباء والباب والباء و والباء والباء نربط والتاء والتاء مهم.
والتاء فقط وال- والتاء شيء انتهى انتهى طيب هنا وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء أين القلم الول... آه، طبشير الملون طبشير شيني لاكري الملون كولار يا شباب نعم وحروف وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء نعم طيب آه الآن س- سنشرح ينظام زوجين شرهي أنا قاعد يرجوكم طب أكتي الكلام مجانا هو اللفظ المركب shine lafazi al-murakkab wanda aka hada shi da wani al-mufidu bil wad'i wasu na cewa al-mufidu bil ma'ana al-afiya wanda yake fa'idantar da ma'ana ta yanda ake magana kenan in aka ce magana shine lafazi fiye da daya wanda kuma lafazin ya fa'idantar da magana shine al-kalamu magana bambancin shi da wancan shi alkalima shi guda ne alkalamu magana kinan ba a ce ma abu magana sai ya hada mu sai ya hada kalima fiye da daya ana gane da kyau ku in ka ce ruwa a hausance kayan magana ba ka yi magana mai ma'ana ba ruwa nake so in ka ce ruwa sai an tambaye ka ruwa ne amma da ka ce ruwa nake so ai shikenan ko na shine kenan ita magana lafazi hiya da tsaya ne wanda yake fa'ilantar da ma'ana kenan shi yasa Hausa ma akwai magana akwai gwaranci ko yawwa to a larabci ma akwai haka wa aksamuhu salasa ita magana ta kasu gida uku ma'ana magana gaba ɗayanta ana haɗa ta ne da abubuwa guda uku shine ma'anan wa aksamuhu salasa kuma kashe-kashen magana uku ne abu uku suke haɗa magana duk maganar da aka yi to ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ne ismun imma suna wa fi'lun da aiki suna ana ce mishi nan ko fi'lun kuma verb aiki kenan wa harfun da kuma harafi me za a ce mishi da faransai ha particle ko na particle ja'a bi ma'ana kina harafi wanda ya zo dan ya nuna wata ma'ana shine ma'anar wa harfun ja'a bi ma'ana kenan duk maganar da za ka yi to abubuwa guda uku ne ke haɗa ta imma suna ko fi'ili ko harafi ana gane da kyau ko? to falishin yanzu za a ɗauki kowanne a gayya ake gane shi wanda shi ne al'ahamu abin da ya kamata mu lura falismu shi suna yu'rafu bil khafdi ana sanin shi da alkhafuz ita ce kasra duk kalimar da ka gani da kasra to ashe kai tsaye sa akan ka cewa menene suna ne ismun ne kuma cewa suna yanzu kuci ismun tunda mun zama laraba na kenan duk kalimar da ka gani da kasra menene ismi ne Hmm, larabcin ba a hautance shi wa tanwini da tanwini abinda ake ce ma tanwini fathatani kasratani dhammatani fatha biyu kasra biyu dhamma biyu su ake cewa at-tanwin duk kalimar da ka gani da tanwini to aje akan ka cewa mecece ismi ce suna ne wa dukhulul alif wal lam kuma ana gane suna da shigar alifun da lamun duk kalimar da ka gani da alifun da lamun mecece suna ne to yanzu kayan mu wuce bari mu fara misali da abin da muka karanta a alkur'ani mu huda farkon na to aka ce suna ana gane shi da mi da kasra to ku ba mu misali nan safa ta farko wabil akhirati ko ko kuma nan bai hito da kyau ba a'a wai na so mu biyo shi ne a jeri aka ce ana sanin shi da mi da alkhaf da alkasra to misali sunan da yake da kasra bil ghaibi ko to kenan kaga al ghaibu kenan menene suna ne al ghaibu suna ne ana ganin da kyau ko na'am to sai mu zo at-tanwin at-tanwin misali inda ke da tanwin hudan kaga hudan tanwin kenan hudan menene suna ne ismun ne hudan ismi ne to kun gani kenan suna ana gane shi ta hanyar kasra da tanwini muka ce tanwini menene fathata ne kasrata ne zammata ne wa dukulul alif wal lam da shigar alifun da lam na sai wa huruful khafdi ban shiga ban bada misali na alifin lamba ko yawwa alkitabu zalika alkitabu za mu zo akwai inda za mu zo tabulo za mu yi can safhan gaba ɗaya sai an rabe ta ana gane da kyau ko kalewa ta farko cikin ina za a sanya ta nan haka haka za mu yi kenan me kuke ci na baka na zuba wa huruful khafdi harufan kasra ma'ana haruffan da suke sa kalima ta ɗauki kasra su ne huruful khafdi wahiya min da min ta zo bayan kalima tana ɗaukan me kasra ana gane da ku dama ba ta zuwa sai bayan suna da ka ganta bayan suna ne ba ka cewa min ya zahabu ka gani ko min ya zahabi baya da ma daɗin waɗi wa ila da ila da kaga ila to abin da ke gabansa menene kasra ne wa an wa ala da an da ala wa fi da fi wa rubba da rubba wal ba'u da ba'un wal kafu da kafun wal lamu da lamu wa huruful qasmi da haruffan da haruffan rantsuwa su ma haruffan rantsuwa duk kalimar da ta zo a gabanta tana sa ya dauki mi ya dauki kasra wahiya haruffan rantsuwa su ne alwawu kaman wal asri ah? wal ba'u billahi wata tallahi ko billahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ba ku tsira ne da to kenan wannan shine suna ana gane shi ta hanyar kasra kuma abin da ke sa ya dauki kasra su ne wa'annan harufa ga sunan min ila an ala fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam su ake cewa huruful jarri huruful kasmi harufa na rantsuwa wawan da ba'un da ta'u wallahi billahi tallahi ana gane da kyau ko abin da nake so ku rike shine da kun ga kalma mai kasra to mecece ismi ce to sai wal fi'lu sai fi'ili yu'rafu bi qad shi fi'ili ana gane shi ta ta hanyar qad wasi da zinu wa saufa da saufa wa ta'is ta'nis da ta'is ta'nis as-sakina wadda take dokan sukun kenan fi'ili aiki ana gane shi ta hanyar qad da kaga qad to abin da ke zuwa gaban ta menene fi'ili ne qad zahaba haqiqa ya tafi qad qamati jazakumullahu khairan a cikin qad qamat mun samu alama guda nawa alama biyu mun samu kad da kuma mi ta'u tanis kad qamat ta'un kin nan ita ce ita ce ta'u as-sakina ana gane da kyau ko wasin da kaga sinun ta shiga a harafi ma'ana an fara da sinun sayaqulu sayazhabu da abin da ya kamata to wa sawfa ha saufa yaquluna ko na'am saufa yaqulu sufaha'u minan nas ha sai yaqulu sufaha'u minan nas na'am na azana akwai saufa nan babu saufa ha yawa sawa'un wannan ai in kadiba sinun ya fara amma karshen shi menene tanwini ne idan ba mi bane yawa ba fi'ili bane ismi ne na'am نعم أها سي ها شي كده نقول من بعد مثال تاء تانيس كو قد قامت dai ta'un kin da ta zo karshe mai sukun tana nuna fi'ili ne wannan kalima wal harfu sai na uku shine harafi ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li in ka gane wannan to duk wanda ba wannan ba menene harafi ne shine ma'anar ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi shine wanda alama ta suna ba ta shiga a gare shi wala dalilul fi'li haka kuma dalili ko alama ta fi'li ba ta mi ba ta shiga kada ala kadfi ana yin jawo haka nan ba yin jawo haka nan haka kuma alfi eh al'ala al ba ta shiga ko yawwa to wannan shine kenan duk wanda ba wannan ba harafi ne to yanzu mu dauko wannan safha a takeicin wa masu girma ina so a yi hakuri mun san nivokin ku ba guda bane mustawa ba guda ba guda bane amma wanda suka wuce su taimaka musu kada su yi sauri ya sa su su gane ba su da suka gane su tsere musu yana sai a yi a hankali don saboda a tai tare za ku taimaka musu ne kuma kuna da kamashi idan suka gane to yanzu a goge mu da wannan nan sai mu dan yi sabulu in ya so mun kare shi kenan sai a sallame kowa daga nan kenan a shahi daga nan yawwa kuma ni zan nuna mutum in ce mishi aya ta farko ka raba muna ita an gane da kyau ko yawwa to haka za a yi na'am to ga sabulun mu
har ƙasa na
nan alismu ko alismu to sai alfi'lu aha sai alharfu yawwa to ga inda muke kenan za mu ci gaba alif lam mim ita wannan ba ma zan tambayi ku ba in tambayi ku na ji hakkin ko ba tambayi ce masu suke hurufu al-muqatta ba darasin mu bane to yanzu mu komo zalika al-kitabu la raiba fihi mala abdul hamid tashi tsaye ba sai wanda na san sunan shi ba dan kuku jina kan goni ki ani ba san suna ba san suna na ba na huta a to aya ta farko ka raba muna ita zalika menene ism wannan wani darasi ne daban amma masha Allah na san dai aha to mu je zalika cikin asma take ai asma'ul ishara ma نعم أسماء الإشارة yawa na to alkitabu dan me yasa yawa dan saboda al muka ce dus- duk kalma mai al me ce ce ismi ce to aha la a la ita daban take la to aha cikin me za a sata ismi ko fi'ili ko harafi ha? a ba dole sai aya in muka ɗauko za a rabe ta ne
kowace kalma dole ta eh eh ta samu wuri eh a a ranar birnin mutane suna da yawa to wani ya ba da shawara Eh, to yanzu dai mu ida shi tunda mun tara shi ya ida la ina za ku shiga ha kun yarda ismi ne la Yan- duk alamomi na wanga ba babu shi ha in ba ta da alaman ismi ba ta da alaman fi'ili ina za su shiga kenan haraf eh, kenan harafi ne ana ce masa harfun nafi ko harfun nahayi amma anan mecece yawwa na'am aha zalika alkitab la raiba fi nan harfun nafi ne ai yunfi raib ai alquran yunfa anhu raib ana kore kwankwanto ga alqurani na'am to mu shi kun ga wannan fa idan kana shi kaman kana tadabburi na menene na alqurani kuma walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min mudakkir kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru wannan shine tadabburi ala ka dauko kalima kalima kalima kana wannan kalimar ina za ta shiga haka wannan shine tadabburin alqur'ani yayi karatu muhimmanci domin Allah ya ce qur'anin ya sako shi ne dan a rika mi tadabburi tunanin ayoyinsa yanzu kun ga muna sanin suna ne menene akwai kuma lokacin da zamu zo mu san me ma'anonin su aha to la cikin harafi take to sai raiba Ah, ism yawwa ism ne aha to fihi ah fi harf ne fi harf ne ha'un damiri ne Ah, harf ne kenan na'am to ya- ka ka ayi nisa dai bar shi a haka to sai na gaba hudar ina zai shiga a ku bar shi ku bari mu kare da shi yanzu zamu komo inda kowa zai samu kowa zai samu rabar shi aha hudan to wa zai gaya muna aha ismun ne dan me yasa yawwa akwai tanwini hudan ha? tanwini ke da kwai kenan hudan ismi ne to sai lilmuttaqina a wannan ismi da da harfi amma a bar shi guda tun da dai a haka yake a idanu ko amma dai biyu ne lamun da kuma to a bar shi a muttaqina to to yanzu bari mu komo kowa zai bude mun in mun ce ka ka muna ya ne kai kace ai ma to yau ni zan hudi sai in ce wannan mice ce ko to lil muttaqin allazina a'a ku bari in ga nuna ba to ah, aha allazina ba da shaibu ka zo amar ya kake tunani aha dan me yasa saboda alif lam allazina ismi ne to sai yu'minuna abar abar firishi abar fada ma kowa kowa in ya sani ya fada ma zuciyar shi kawai yu'minuna ah ina zuwa malami mai horar riga mai sunan malami na sunan malami abdul qadir to yu'minuna isim dan me yasa na'am aha fi'ili ne jazakumullahu khairan fi'ili nan ba za mu tambaye ku dan mi dan ba mu kai ba mu fada bayani akan fi'ili ba amma da mun fada bayani akan fi'ili dan za mu zo a gaba da tabbas zaka sani domin wannan ya ita ta nuna menene fi'ili ne akwai hurufu al-mudari ya'un tana daga ciki menene ma yu'minuna kun ga yanzu dai muka kawo wajen fi'ili ko sunaye sun yi yawa to sai mu zo yu'minuna bima unzila bibi a bil gaibi ko yawa a nan kowa ya san shi sai an gani a ga daga hannu nan ba mu a nan ba mu nan mun daga ko a can ne malam bai cin karayon sunan malami Nuruddin kun ga muna tare da su zawa soji ne ba Allah haka ne ko a ba kai bane kenan a akwai wanda muka gaisa shekaran jiya soji ne na shi ne ya mini kama da shi na'am ina ji yana tare da mu shi ba a'a kawai ka ce muna ka gaya muna bilgaibi menene ismi ne don me yasa baba abdul malik ne ko baba abdul malik ne yawwa ban tambayi sunan ba shi yasa dan saboda dan saboda kasra jazakumullahu khairan bil ghaibi ta aha wa yuqimuna salata abadin ida wa yuqimuna salata wa yuqimuna aha Eh, nan tsakiya babu kowa kasa a to ga wani mala abdullahi aha ko an gaji ne yake wa yuqimuna abin latif da shi tsaye aha abin latif irfa kum irfa rasaka haka yi ba abin latif ba ne kai subhanallah afwan ashe na'am na'az abin latif ne to yu'minu yuqimuna ne ko wa yuqimuna fi'ili ne jazakumullahu khairan yuqimuna ai da kaga yuqimuna ka san ɗan uwa ne da ita da yuqimuna to sai mu zo yuqimuna wa mimma razaqnahum as-salata wanda ai kowa ya sani ko kowa ya sani wannan ba sai an tambaya ba to as-salata wa mimma mimma to mu je razaqnahum razaqnahum aha bare idris ko jafar ne bare jafar razaqnahum haka ne kalma biyu ce razaqna da hum hum ita kuma nan za ta shiga ko inda da miri ce to mu bar shi dai haka nan razaqnahum to aha mu ida wannan safar sai mu tsaya haka yunfiquna to ya kamata na ƙarshen nan mu rika tuntubo su na ƙarshe gaba ɗai na'am yi suna malami ha ha abdullatif abdulaziz to aha yunfiquna menene fi'ili ne a ka gani duk ga ga kungiyar su nan ko menene ma yunfiquna to yunfiqun to walladina alladina mun ganta yu'minuna ma mun ganta bima unzila aha bima menene harafi ne da kuma bamiri to abu a bar shi akan harafi to aha unzila ku tsaya in tada wani Ah, wancan sallaci ke tabi na'am malami bismillah sunan malami a wannan dai na'am muhammad aha unzila mm fi'ili ne jazakumullahu khairan unzila fi'ili ne kun gani shi dan saboda hamza gaje za amma za mu gan shi nan gaba kenan akwai lokacin da za mu zo fi'ilo- fi'iloli ne kawai za a hiddowa kuma ban- da bambancin su to sai ina ne ilaika ilaika menene a yawwa harafi ne da da domir to amma a sashi a sashi a cikin harf amma ila ne na to aha wa wa mitete harf ce to aha kuma min min- to ku bari ina zuwa aha eh, malam mai horar riga mi suna malamin ishaq min mitete harf dan me yasa tana daga cikin harful khafdi masha Allah a shi wannan yayi nisa ma min hurufil khafdi na'am ta qablika qablika dama da man tazo mi a gaban ta dole menene ismi ne ta wa bil akhirati tsaya magani ah na'am can karshe karshe na tsakiya tabun na ƙarshe na tsakiya na'am aha bil akhirati aha menene harafi ciki a bai ji ba wawun to al akhirati fa a dan me yasa a dan saboda ka gani shi nan siffa nawa ke da kwai biyu ko akwai alif wallam kuma akwai mi akwai kasra Ah, al'ahira yawwa ta sai hum menene ismi ne yana daga cikin zama'ir yuqinun kun yi sauri to ga yan uwan shi nan ko Ah. to sai ula'ika a malin tijani ala menene ala a harf don me yasa a saboda baya kama da fi'ili baya kama da me da ismi dama nan mun kawo shi ko yawwa huruful khafdi a cikin shi akwai me akwai ala bayan wannan ko baka san da huruful khafdi bane in baya da cikin alamomin wa'ancan kenan ala harafi ne to hudan ah, ina zuwa aha a kai akwai na bakin koha ko salamu alaikum to aha balan bismillah ismi dan me yasa yawwa yana da tanwin yana da tanwin hudan kenan to min yan koha duk mun komo wajen koya yanzu aha min harfi ne ki za kuma lafiya to rabbihim ishim dan me yasa Ha- yawwa saboda kasra ko kuma abin da yake bayan ta menene harafi ne to ulaika humul to tambaya ta karshe malam muflihuna ism dan me yasa alif wal lam jazakumullahu khairan wannan darasin na yau ga alama kowa ya gane to amma duk da haka dai ko kana da kyawu ka kara da wanka safa guda sai saura ko idan ku koma gida dan Allah ku yi kokari ku eh, ko da bayan sallah asuba ne mutun ya zamna ya ta maimaita su haka duk da ka iya karam al ilmu bitikrari ya taqarrar ilimi da maimaitawa yake me yake zamna kuma maimaitawa da zaka yi ibada ne kake wallahi wannan zaman da muke ibada ce muke yi ina da yakinin wannan hadisin nawa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi malamai suka ce wannan eh, wannan sharadin da aka kawo ba ba dole ba sai ya tabbata domin gaya shi dai ne ayi me ayi karatun qur'ani mala'iku da idan Allah suna tare da mu ana gane da kyau ko kenan ah, bayan wannan kuma ah, zan liƙe muna da wannan nasihar ta al-Imam Shafi'i yake cewa akhilan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsilha bi bayani zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tul zaman أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان
ba za ka samu ilimi ba yace dan uwana sai da abubuwa guda shidda zaka'un shine hazaka wa hirsun ya kasance kana mi kana kwadayin abu alhamdulillah naga akwai kwadayi ga wasu bu samu riba amma sun tsaya a ne a bakin kofa ana cikin zahi amma duk da haka an yi ne wasu ma zaune aka sa suke to sai dai ba girin girin ba wata ran mu zo mu zo tabulolin ba sai mun sai mun nemo aljan- aljannu sun cika mana su to alhil a samu kwadayin abun aha wa hirsun wa ijtihadin a ji an yi kokari ijtihadin shine muraja'a wa bulghatun shi kuma bulga duk abin da zai isar da kai ga ilimin kudin taksi da zaka biya ka zo abun hawan da zaka hawa ka zo littafin da aka ce za a sai da ka sai alƙalamin da ake bukata ko duk ko littafi ko kayye da zaka rubuta yana daga cikin bulga ana gane da kyau ko wa bulghatun sai ni wa suhbatu ustadin ya kasance karatun kana yin shi wajen malami ba cikin kai kake abunka ba da menene kuma wasu zamani da jimawa ana yi kenan shi ilimi ba na kwana biyu bane sai an yi ne sai an jima ana yi malamai suka ce al-ilmu bahrun la sahila la kuma utlubu da ilma min al-mahdi ila al-lahad Allah madaukin sarki ya kara muna kwarin gwiwa inda muka samu fili Allah ya bamu ladan kuskure Allah ya gafarta muna kina a gobe tarjama ce zamu yi gobe zamu ga dai tsarin da zamu bi wajen tarjama shi ma da yardan Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك akwai littafi wajen ali wanda ba samu ba kuma gobe za mu karo insha Allah